alamomin da Allah ya ba shi ya tattara iyalin shi Na'am.
ya ce suka ce su biyar ne shi da shi ya faɗi abin da yake da shi da shi da shi to malaman mu suna kafa hujja da wannan cewa ai inda da shi aka aka zama da shi wannan wannan karamuna na har yanzu ba wai maganar gaibu ba ne tun da shi ma ga shi ya ya tabbata to ai shi ma zai iya samun wannan
To in na fahimci tambayar kamar kina nuna cewa karama za a iya samun ta har yau. Haka kike nufi? Haka yake ai ke ma yanzu Allah zai iya baki karama Allah ya sa ki zama waliyya. Wai ita tukuna. Eh? So daga karama akwai ta aina shi yasa ne wannan na dan tsaya na dan yin taliki. Karama akwai ta ahlus sunna mun yadda akwai karama. amma abin da ba mu yadda da shi ba shine kawai a kirkiro da ƙarya a rika dangantawa a ce ga wani nan ya hau saman ruwa yana tafiya a saman ruwa ha ko a ce yana tashi fir ko a lokacin sallah yayi a keki zuwa ya sallah sai a ce ai shi a maka yayi kun ga duk wannan ƙarerayi ne ko ba dai ko kuma a ce yana shiga bango to duk waɗannan abubuwan na tatsuniya ba za a yadda da su ba zai iya yiwa ai yana faruwa mana shi waye to ai ai abin da ake magana idan mutum ya zo shi me shi baya zuwa ya ce ai ni ina da shi me shi baya cewa yana da shi sai dai aikinsa ya fita a ƙasa kawai a gani kin gane na'am sai me
malama makocin ɗaya da kika lamu ko? To, bismillah. Eh,
a yi ma mamaci abu bayan ya rasu a matsayin cewa Allah ya bashi lada ba laifi ba ne za a iya yi za a iya yi za a iya sadaka a ce Allah ya sa ladan ya kai zuwa ga mamacin mutum ga mamaci ana yi ba ma kawai kafet ba za a iya gina ma masallaci a ce Allah ya bashi ladan waƙafi kenan na yi za a iya yi mana akwai malaman da suke cewa sai dan mutum kawai zai masa amma dai magana su tana da rauni abin da ya tabbata shine wanda ma ba dan shi ba zai iya mishi na ta uku da yake to in dai fitar da mu daga sayyidina abubakar dama kuma kin yi latti eh bashi bashin kati ko ba bashi ba na'am ai ban gane ba tariki ta yi ta waye wayar Na'am. Ban ga ban ji ba mai mai tayar sai an dan natsu a natsu mana. Eh to, nawa mutum ya je ya saro shi? Abin da ke faruwa ai shi.
malama da sai da kati ta je ta tsaro kati da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyu da yan hamsin hamsin sai ta ɗora wani abu a kai.
To, a je tausaya ma mutane, amma ita riba a musulunci ba ta da iyaka a yi. Ba a ce in mutum ya siya abu kaza dole kaza zai saida ba, ba wannan a musulunci. So da kan kin je kin siyo abu kika tsaro, manzon sama ya yi addu'a ga ɗan kasuwan da yake mai sauki. Idan ya saro da sauki ya siyar da sauki, rahimallahu tajiran, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Allah ya ji ɗan ɗan kasuwan da idan ya siyo da arha kuma ya zo ya siyar mu da mutane da arha da sauki so daga idan ya kasance kin ɗora naira goma ba za a ce an yi laifi ba iyaka in kin yi ne dan ki in mutum yayi ne dan ya takura ma mutane to wannan kuma laifin shi daban amma dai abin da ya ci halas ya ci
malama aisha ko
na'am rabbi ka ba da wasu kisa da na wanda ka ce wannan ya ce ya yi mafarki aka ce zai yi hajji wannan ya mafarki zai yi wato na to shine ba ku sunan shi da na sayyidina abdullahi ibn abbas shi abdullahi ibn abbas ne radiyallahu anhu shi ne aka zo masa da waɗannan mafarke mafarken guda biyu kuma ya fassara su da sabanin fassara na
na malama
wa alaikum salam Eh, na'am Mm. Mm. ai shi ne likafanin ai shi ne kayan mana ai likafani kayan da za a sama mutum shi ke ne tafi lahira da su ba ki ganin mai aikin hajji idan mutum ya mutu a aikin hajji wannan kayan da yake sanye da su masu sama ya ce su za a sama ya tafi da su sannan a lokacinsu akan yi fa ana subunin nazar mus'ab ibn umair afwan lokacin da ya rasu in an in an rufe sama sai kasa ya bude idan an rufe kasa sai sama ta bude masu ne ce a rufe kan kasan kuma a sami yayi a rufe da shi ba su da kayan sawa so da kamu yanzu duk talaucin da nake kukan shi nan na gata ne na za ki ce masa za ki ce masa siddiq Eh.
na binta ko ki- an an zama ki ko To. Sai wata-
وعليكم السلام kamar yadda ba da yake a lokacin da wuce a kuma yau a baka baya bayyana wajen ƙwararru to idan ma da abu da ya sa ya kasance kamar yadda amma aure ne ma da misali za a yi sai ce sai ba za ka yi ba shi ba zai zo inda ka san Allah ya san ba misali kuma dai kafin wannan ita masu mata sa'annan kuma ya halatta kuma yanzu mace ba ta ba ta auren wani gefe ba zai zuwa da ba ta kuma tana da tana da wasu abubuwa a nan inda take ɗin ba za ta iya zuwa asali matan mutum ta bi shi duk inda ya tafi shine malaman fiqh suka tabbatar duk inda miji a to sai ta nasu to idan miji zai auri mace asali in ya aure ta to cikin hakkinsa a kanta ta bi shi duk inda yake idan miji yanzu zai tafi America to matar shi su tafi tare duk inda za ta tafi amma idan su suka yi shawara ta yadda ya yadda cewa ita tana da gidanta sau da ka yi rika binta can kuma ya yadda kuma ba zai shiga cikin haƙƙin sauran matansa ba in yana da wasu matan shari'a ta yadda masa ai haƙƙin haƙƙi shi ya yadda Eh, shi ya yadda mun gane akwai abin da malaman fiƙin suke ci mishi nikahul misyar wannan wani yanki ne daga cikinsa to amma shi nikahul misyar shine matar ta ce kwata-kwata duk wani abu da miji yake ma mace ita ba siya mata ba ta yadda haƙoƙinta duka gabaki da da yawan wasu malamai sun ce wannan aure ba ba ingantaccen aure ba ne amma in kawai mu- sakan ne wajen zama ne sukuna ne ta ce ta saryar masa kai ba sai ya neman mata ɗaki ba ita ta gaji wani gida ko kuma tana da kuɗinta ta ce gidanta in ya yadda zai rika binta ta ce ta yadda ya ce ya yadda shi ce kin gane ai.
na na
to za ka gane na'am na'am ina jinki na'am akwai su mana amma dai ku yi taka tsantsan da su in ba ku yi wasa ba za ku je ku hada da za ku kama bokaye kuma fassara mafarki ba dole ba ne idan mutum ya mafarki akwai ladubba idan mutum ya mafarki ba sai ya faɗa ma wani ba idan mutum ya mafarki mara kyau to ya tashi da a lokacin da ya mafarkin ya karanta kulhuwa da falaki da nasi ya tofa a dama sau uku ya kuma tofa a hagu sau uku haka manzo Allah su sama ya karantar da mu sannan kuma ɓangaren kwanciyar sai juya idan yana kwance ne ta ɓangaren dama to ya juya ya koma ta hagu in yana ta hagu ne ya koma ɓangaren dama sannan akwai riwaya ta zo cewa ya tashi ya alwala ya raka'a biyu sannan ya roki Allah cewa ya Allah wannan mafarkin da nayi mara kyau ya Allah ka tabbatar da shi tabbas idan na alheri ne mutum yayi wannan mafarkin shi ma zai yi waɗannan abubuwan da aka lissafa ya roki Allah ce ya Allah ka tabbatar min da alkhairin da na gani a baccin nan sannan da safe manzon sa ya ce babu laifi ya samu masoyansu ya ba su labari cewa wallahi nayi mafarki kaza ai na mafarki na ganna aljanna kusa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mafarki ne mai dadi ai to ba laifi ki ba da labarin irin wannan sannan matakin gaba shine in akwai wanda kika san tabbas ya iya fassara kuma malami ne mai tsoron Allah ba laifi ki ce fassara miki amma in ba ki da ilimi akan sa baki san yaya yake abubuwan shi ba ki tsaya wancan matakin kar ki faɗa ma kowa shikenan ya isa ai ba wata istikharar da ake wani bai ma wani istikhara kowa shi yake kan istikhara da kanshi ku guji wannan istikharar da wani duk wanda ya ce zai miki istikhara ƙarya yake yi istikhara mutum da kanshi yake yi na kan mu bude wannan babu zauna hmm.
shi wannan ya tafi da matan shi ne malam sai aka tura shi lallai ya dawo da matan aje ta a gida shi ya kuma wurin aikin shi zai rika zuwa.
Waye ya ce mishi haka?
Dan uwan shi da aikin shi. Tsakanin su kuma akwai tazara. Shi zai san dawo amma kanan tiza aka tiza ta shi ya dawo da matar. Shi ya koma sun ga aikin sai dai yin sati biyu sati biyu sai dai ya zo.
To wanda ai matsaloli ne na cikin gida, abubuwa ne da ake yi waɗanda suke na kurakurai. Mutum yana da matar shi sai wasu su riƙa masa shishigi a kai. ina ba ku shawara musamman ku dattawa mata an fi samun wannan matsala daga gare ku don Allah ku rika kiyaye mutuncin ku so tari wani abin da ke faruwa sai ka ga mace ce za ta zo ta azzaba ma ɗanta mun sha irin wannan zaman tambaye ta a ce tsakaninki da Allah mai wannan baiwa Allah ta miki shi ta wallahi ba ta santa ne kawai ina jin ba a kuwa tabi ba a ofis ɗina mun yi yin wannan zaman da wata mata da da da da da da da da da da da sarkarta ta kai mai ƴaƴan ƴaƴan matar suna da kwakwalwa amma yaran yanzu ƴan mata ne ƙanana guda biyu amma yanzu yaran sai yarinya ma bata kwana a gida ba saboda an koma za a tsinka su uwar ta ja ita kuma sarkar ta ja matar ta ja shi ko mijin ba mazauni bane yau yana Borno kafinta ne gobe yana kaza ana ɗaukar sa aiki je kwangilar rufa rufa sama amma suna nan kuma su sun zo sun abin nan amma ƙarshe duk adalcin da mutum zai yi ita uwar ce ba ta da gaskiya uwar mijin ita ce kawai ta kafa mata kahon zuka na ce mata wance tsakaninki da Allah ne tsakaninki da baiwa Allah nan ita kuma a gabanta ta ce wallahi malam na sha zama da ita in dunkusa mata in tambaye ta in ce tsakanina da Allah gwaggo ki faɗa min laifin da na miki sai ta ce mata ke ba mutuniyar kirki ba ce sai ta shi menene rashin kirkinta na tambaye ta nai nai da ita ba amsa karshe kaga wannan dole sai dai a mata wa'azi ƙarshe na ce mata kina da ‘ya'ya mata ta ce e, na ce to kin ga yadda kika azabtar da wannan baiwa Allah to ki ji tsoron kada Allah maɗaukakin sarki ya azabtar da ‘ya'yanki suna gidan mijinsu da a koro miki su to ana samun wannan matsala su kuma matan ‘ya'ya ba mu tsarkake su ba su ma akwai takadirai akwai marasa jin magana a cikinsu so da ka yin irin wannan ta taso a riƙa zama ne a samu dattawa su warware matsala cikin sauki ba tare da hankali ya tashi ba ba wani abin da aka sa tsoron Allah ba zai sulhunta ba saboda haka wannan shine sharar da muke badawa
to da baban da maman da kowa za shi ba su kama da shi akwai uwar da ta mutu a haka cikin bakin ciki ta shekara da shekaru a nan kasan kuma ba wai an fita waje ba to sun kin gaji akwai iyaye to so da ka wasu duk dai gayi na rayuwar ta zama wani iri so da ka mu mu- mu ka mu dawo mu ba addini in muka dawo mu- muka ba addini za mu samu saukin rayuwa nisa da addini da da, da wasu abubuwa su suke ja mana wannan Allah ya shirye mu Allah ya shirye ta Allah ga mu ai an yi
To da Allah na- na- masu tambayar nan na ba su dakata ba ku daga hannu ba saboda haka nan lokaci ya yi tafi. Ga malaman da za ta yi mana jawa- za ta yi tambaya sai kuma shugaban ɗalibai ke jawabin ta ke jawabin ta mu roƙi malam kuma ya sanya wa makaranta albarka.
ya je wajen aiki zai tafi lafiya in ya je ya dawo da ya dawo ba lafiya wayyo Allah ba shi lafiya taimakon addu'a to Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya yaye masa da mu gabaki ɗaya dukkan wani mai wata damuwa Allah ya yaye masa in za mu tashi gabaki ɗaya sai a yi addu'a duka gabaki ɗaya Allah shi kyauta duka Allah ya ba mu lafiya ya ba su Sai ina ganin ku bari sai wata haduwar idan aka haɗu to bismillah ba- ba- malama ce To bismillah.
tambaya iya tambaya ne dai kuma kamar jan hankali ne a gare mu gaba daya tambaya na na farko shine a cikin jerin sunayen na Hassan na Abubakar gaba daya mutum idan yana da ɗa ko jika zai iya kiran shi da shi kamar yadda ake cewa hakika wata ta yi wannan tambayin na ba ta amsa Ba ta tana nan.
to wata sai wata tambaya sannan kuma jan hankali na da irin ka yi magana a kan yadda Nana Asma'u ƴar Sayyidina Abubakar Allah ya ƙara masa yanayin yadda take zuwa ta kai ma mahaifinta da abokin shi a abin shi a har kai magana da yanayin gobanin da suke zuwa kuma tana ƴa mace abin da ya jawo hankali na a nan shi ne ma da ƙara kamar yin mana hadisi kai tsara jin jikin mu iyaye mata daɗa zagirewa wajen ba ƴaƴan mu tarbiyya ta gari musamman mata abin da ya tunatar da ni shine wannan maganar da aka kawo na tsakanin uwar miji da mata ni a tunanina duk inda ta samu madarar tarbiyya a gidan iyayenta to duk yadda uwar miji za ta iya zama da ita da izinin Allah sannan kuma na biyu shine Allah raba ka da makira.
haka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar shi ma wani abu ne mai ƙarfi wadda ya kamata mu mata za mu iya asarta shi a tsakanin mazaje mazajen misali da kuma ƴaƴanmu da abokansu sai aboka ya fi saka da tsakani da Allah sabanin idan abu ya samu mutum na alkhairi ya kasance ana tare in ya samu na sharri ya kasance ana tare a taimake shi ma'ana a dinga ma juna hudu wannan shi ne to wannan jawo hankali ne mai kyau tabbas mata akwai kalubale sosai an turo wani wani abin nan wani malami daga Sokoto ya turo min wani abu ta wayata na kalla hankali na ya tashi da yawa duk wadda ta ga wannan clip din a Kaduna aka ce abin ya faru yadda al'umman nan tamu ta kai mutum ba zai iya bacci ba uwa ce take tura yarta da kanta ta je ta yi lalata a bata kuɗi wanda yake da uwa yayi da yar shekarun yarinya sha uku so daga wannan kalubale ne yan uwa mata abin ya tayar min da hankali ranar da na kalla da hijabinsu duka su biyu so da haka a sake dagewa sosai mu ƙara tunani sosai matuƙa Allah shi kyauta sai wace ce ta ce ta to bismillah wa alaikum salam malam magana ne da ana kan aure to shi ne nan kamar wani ne haka yake neman aure to kuma yana da ƴaƴa yana son aure to shi kuma yana son ya aure to shi wai gudun kar ya zama a yi ta mishi ya zama abin kunya ya aurar da ya'yan shi ba shi kuma ya aure shi ne sai yake neman shawara ga wanda yake son ya aure wai yana son ya ba ta sadaki da rike a hannu ta ko ta ba ma wani ya rike a wannan sadaki wai shi yana ganin idan ya ba ya halatta ya ba ta wannan sadaki
Ha, to ai sadaki shi ɗaya daga cikin rukunai ne na aure in ya ba ta sadaki to sai kuma a yi mai daga nan to ai shi da ni ba na tunani na yana to idan ya ba ta sadaki ko na abu zai biyo baya Ah, kada kada ta ba kar- wai ya halatta kada ta karbi sadakin shi idan ai sai sai- sai dai ya- in ya yi da aure za a daura musu a zuwa daura aure a gaban mutane a kira a shaida Eh, sannan kuma ba wani kina tambaya ko kina magana sannan ba ba ba wani laifi a ciki dan yayi aure kuma ya aurar me laifi a ciki dan ya'yan shi ba su yi aure ba shi ya aure ba wani laifi a ciki in Allah bai kawo musu ba ya zai da su shi kuma yana da wadda zai aura sadaka ba laifi bane kada mu rika cakuɗa addini da al'adu na gargajiya al'adun gargajiya daban addini daban Allah shi kyauta Mm, to ai shi kenan to malama rukayya an yi shai
Assalamu alaikum warahmatullah. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya sa muka rabauta da mala domin da sai kamar ni dai nakan ji a muryoyin shi ta wasu karatuttuka da yake gabatarwa a majalisin shi kamar littafin na a wannan a tajari sassare da a tufha duka ina sauraron karatuttukansa amma Allah bai sa na taba ganin shi ba Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya maka albarka a rayuwa Allah ya maka albarka a makoma kuma Allah ya mana albarka baki daya kuma ina son in ce wa malam malam muna da bukatar shi a wani sahun don ya cika wannan darasin da ya ɗauko mana tunda kaɗan ne aka faɗa a cikin fada'ilin na abubakar radiyallahu an hakanan kuma malam har ya gan mu yan tsiraru Allah ya ji malam Aminu gashi na a zaune yakan ce biki ibadar mata wasu mu da yawa sun tafi sha'anonin biki ne shi yasa ta fitan mu yan tsiraru har wannan malam ya dan sa ya fi ko ah, ba karfi kaɗan mai amfani ya fi mai yawa mara amfani ala ayi hali ma wasu mu da yawa na a nan ba su taba zuwa wannan majalisin ba amma alhamdulillah yau Allah ya sa da yake suna da rabo Allah ya kawo su saboda haka dukkan muna miƙa godiya ga Allah muna kuma miƙa godiya gare ka Allah ya sa albarka Allah ya shirya zuri'a Allah ya mana albarka baki daya kuma muna fata kamar yadda malam ya ce a sanya wannan makarantar majalisinka a sanya ta addu'a muna roƙon wannan alfarmar a sanya ta addu'a ubangiji Allah ya ɗaukaka mana ita Allah ya sanya mata albarka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a ƙarshe malam ina roƙon Allah a sanya wata baiwa kam Allah Maryam ɗalibar mu ce ɗalibar ku ce mai fama da larurar kansa matan malam Abbas da sauran malasa- marasa lafiyan cikinmu har ila yau akwai ɗaliba da ta rubuto min text yanzu nan cewa da Allah tana da bukatar a saya ta a cikin addu'a kan harkar kasuwai kasuwarta Allah ya mana albarka ba
Assalamu alaikum. To na farko dai na Allah Allah ya saka da alkhairi da wannan addu'o'i da suka yi Allah aka yi. Allah kuma ya amsa. Na biyu bil haƙiƙa gaskiya ni ni ni a ɗabi'ata ba yaban kai nake yi ba. Yawan mutane ko karancin su baya kashe min jiki in nazo zan karantar da mutane. Allah ya san haka. Ko mutum biyu ɗalibai sun sani ko mutum biyu ko mutum kaza in nazo ina yin karatu so daga da yawan ɗalibai da rashin yawan su ni abin da nake fata shine in ka faɗa ya zama yi amfani to wannan shine babban abu kuma abin da muke fata kenan Allah ya ansa so daga muna fatan Allah ya ansa addu'o'i kuma dukkanin mu sai mu daga hannun mu hoji Allah madaukakin sarki mai tawazu to Allah Allah اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله منا توسلي da wannan karatu da muka yi ya Allah madaukakin sarki dukkan wanda yake da wata bukata ta alkhairi ka biya masa ya Allah da waɗanda ke nan da waɗanda ba sa nan, dukkan musulmai ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka duk alkhairin da Annabi sama ya roke ka ka bamu ya Allah duk sharrin da manzon sama ya roke ka ka tsare shi daga ciki daga gare shi ya Allah ka tsare mu ya Allah waɗanda suke bukatar ilimi da kasuwanci da aure da waɗanda suke da damuwa ta rashin lafiya da damuwa ta rashin tarbiyya da damuwa ta rashin aure ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana ga baki da yamma ya Allah mu bayin ka ne makaskanta ya Allah madaukakin sarki waɗanda ba su da lafiya ka ba su lafiya ya Allah waɗanda ba su da lafiya ka ba su lafiya ya Allah madaukakin sarki waɗanda suka bijire ma iyayensu ya Allah ka dawo da su kan hanya ya Allah waɗanda madaukakin sarki waɗanda ba sa jijituwa da mazansu ya Allah madaukakin sarki ka kawo musu jijituwa ya Allah duk wata damuwa da take gidan musulmai ya Allah ka kauda ita ya Allah ka saukar da alkhairi a cikin gidajenmu ya Allah ka suturta matanmu ya Allah ka shirya mana da 'ya'yanmu ya Allah ka feta matasanmu ya Allah madaukakin sarki ka yi albarka ga dattawanmu ya Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabanninmu ka musu jagoranci ka dora su akan daidai ya Allah ka hana su aikata abin da baka so ya Allah ka ba su ikon yi mana mulki akan yadda kake so ya Allah ka sa su zama masu adalci ya Allah ka musu albarka a cikin rayuwarsu ya Allah ka sauka mana zaman lafiya a cikin ƙasarmu ya Allah ka kawo mana da damuwa tashe-tashen hankula na sace-sacen mutane da kashe-kashen rayuka a wannan ƙasa ya Allah ka kawar mana ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka saukar da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu ka magance mana matsalolin talauci ya Allah madaukakin sarki ka kawar mana da matsalolin tsaro Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ij'alna laka shakkarin laka zakkarin ilayka awwabin munibina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله كتيمك وانا مقرنتا لو كاتا يا الله كتيمك مالمنتا يا الله كقارا مدالبنتا قازود بسيرة دهزاكا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يا